الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin tuhfatul adufal da shekhul imam suleiman bin hussein aljamzuri rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin muƙaddima wanda mala ya kawo baiti ɗaiɗai har guda biyar a cikin muƙaddima ko? cikin yan uwa ko wanda zai iya kawo mana baitin nan guda biyar a ka ba tare da ya kallaci tufa ɗin ba? na'am na'am bismillah
ثم سليمان والجنزوري الحمد لله مسليا على محمد وآله من خلق وبعد هذا النبي للمريد سميته وبعد هذا النبي للمريد النور والتنين والجديد سميته بفكرة الأطفال عن شيخنا المدين بالكمال عن جوده أن يفعل الطلاب وقدره
بارك الله فيكم بارك الله فيكم نعم نعم نعم
الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن مم.
وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمريد مم.
سميته بتحفة الأطفال شيخ المريد بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب أجر ويخدمهم بارك الله فيكم نعم
يقول راجي رحمة الغفور مم.
دولا سليمان هو التكفير مم.
الحمد لله مصليا على مم.
محمد وآله ومن تاه مم.
وبعد هذا النبي المريد مم.
في النون والتنوين والنسوج مم.
سميته بكفة الأحفاد مم.
عن شيخ نبيه بالجلال مم.
أرجو به أن ينفع الطلاب مم.
والأجر والقبول والثواب بارك الله فيكم سنكتفي بهذا القدر wato waɗannan wanda suka karanta Allah saka da alkhairi a karatu na gaba insha Allah ta'ala sai mu amshi haddar waɗansu daga ciki yau za mu tashi daga kan ahkamun nuni sakinati wa tanwin ko qala an-nazim rahimahullah ahkamun nuni sakinati wa tanwin للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبا فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغمك دنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنه في اللام والرا ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء لمن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما malam ya ce ahkamun nuni sakinati hukumce-hukumce na annuni sakina na nu'ar wanda take ɗaurarriya ko nunguda wanda take ɗaurarriya watanwi da kuma faɗuwar wusulla biyu a ƙasa ko a sama ko rufa a biyu a sama idan aka ce annunu sakina hiyallati la harakata laha هي النون الخالية من الحركة ita ce nun ɗin da ya zamanto ba ta da wasali ba ta da wasali sama ba ta da wasali ƙasa ba ta da rufa'a ba ta da wasulla biyu a sama ba ta da wasulla biyu a ƙasa ba ta da rufa'a biyu a sama ba ta da shadda ba ta da komai a ɗaure take saboda ɗaurin kala biyu ne akwai ɗauri na ɓoye akwai kuma ɗauri na bayyane akwai kuma humya mun gane da kyau at-tanwin kwa nunun sakinatun talhaqu akhir al-asma'i khattan a lafzan wa tufariquhu khattan khattan wa waqfan ina ga haka suke fada nun ce wanda take za'ida talhaqu akhir al-asma'i tana shiga ƙarshen sunaye ne ba ta shiga cikin fi'ili sai gurare guda biyu wanda a cikin alkur'ani fi'ili ne amma kuma an samu talmini a cikinsu da ina da ina ne na aina a hannun ƙur'ani ha? talmini a wanda talmini ya zo shi cikin fi'ili na'am gurare guda biyu ne a ƙur'ani ina ga da yake fi'ili ga tanwini ba na'am malam yusuf malam yusuf ya ko kun samu gurin na'am wala illam ya fa'al ma'amuruhu la yusu jananna yawwa a ina ga ya kunu a yi fili ne ko? wala illam ya fa'al ma'amuruhu la yusu jananna wala ya kunan nina sabiri a ina ga haka ne ko? yawwa ya kunu ne ko? wala ya kunan sai zama to an yi tanwini ana sai kuma guri na biyu cikin nasi yake shi kuwa eh bakara bakara nasi da mako eh amana na'am cikin suratul alaq kalla la illam yanta sai aka ce yawwa da nasfa'an saboda nasfa'u fi'li ne mudari Allah ce da nasfa'an bin nasiya yawa sai da nasfa'an bin nasiya sai zama fili ne mudari amma an mai tanwini to tanwini yana shiga abin da ya shafi sunaye ne ta fuskar lafazi amma yana rabuwa da shi ta fuskar rubutu a rubutu ba za ka gan shi ba ba za ka ga wannan nulkin ba sannan kuma ba za ka ganta ba lokacin da ka tsaya a kanta ko da a lafazin ne ba za ka faɗe shi ba wata fariƙuhu haɓɓan wa waƙafa nunun sakinatun za'idatun talhaƙu akhirar asma'i lafzan wa wasulan wata fariƙuhu haɓɓa wa waƙafa mun gane da kyau ya ce linnuni in taskunu wa littanwini arba'u ahkamin fa khudh tabyini arba'u ahkamin wato hukunce-hukunce guda hudu ne suke tabbata linnuni ga annun in taskun idan ya zamanto ta ɗauru idan nunu sakina ta zo ta to abinda zai biyo bayanta ɗaya ne daga cikin waɗannan guda hudu ɗaya daga cikin hukunce-hukunce guda hudu ne take ɗoka ga yadda ya kamata ya ce arba'atu ahkami saboda ahkam mufradinsa shine hukum kaga zaka ce arba'atu ahkamin to amma ya ce arba'u ahkamin wannan saboda darura shi'iriya yawwara to hukunce-hukunce guda hudu ne suke tabbata linnuni ga annun in taskun idan ya zamanto ta ɗauru annunu sakina nu'ara ko nun guda inda ka ganta a ɗaure to ɗaya daga cikin waɗannan hukuncin guda hudu ne take ɗauke da shi walit tanwini hakanan tanwini shi ma idan ya zo shi faɗuwar wusulla biyu a ƙasa ko a sama ko rufa'a biyu to idan ka gan shi harafin da zai biyo bayan shi wannan tanwini ɗin zai ɗauki ɗaya daga cikin hukuncin nan ne guda hudu fahudta biyini ya kai ɗan uwa ɗalibin ilimi mai son ya fahimci tajwidi ka amshi bayani na da hannu biyu ka amshi bayanin da zan yi maka dalla-dalla ga sunan hukunce-hukuncen guda hudun da zan kawo maka su. Fal'awwalul izharu qabla a harufi lil halqi sittin ruttibat falta'rifi yace fal'awwal hukunci na farko daga cikin waɗannan hukunce-hukunce guda hudu shine al-izhar bayyanawa izhari dama abinda ake nufi da al-izhar a larabce shi ne albayani ku bayani ka zo da abu a fili karara kamar yadda mun karanta a cikin hidayatul mustafid wa an masdilahan fahuwa na'am al-izhar na'am na'am na'am masha Allah abinda ake nufi da al-izhar a wajen malaman tajwidi shine ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnati fitar da kowane harafi daga mafitarsa ba tare da kayi gunna a cikinsa ba ko wannan shine abin da ake cewa izhari a wajen malaman tajwidi to amma al-izhar a wajen yare na larabci shine al-bayan idan kace azhartu kaza wato na bayyana kaza na fito da shi a fili ƙarar kowa ya gane shi mun gane da kyau qabla a harufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi wato qabla a harufi wato izhari ana yin shi ne kafin waɗansu harufa lil halqi huruful halq wato kafin harufa na makogoro harufan da ya zamanto fitar da su daga makogoro ake fitar da su akwai alhuruful halqiyya wanda sune harufa guda shida harufa na Morocco do kenan sittin ruttibat fal ta'rifi wato harufa guda shida ne wanda aka jeranta su kowace mafita tana da kai harafi guda biyu shi kuma dama a alhalqu a makogoro muna da kai mafita guda uku ne akwai aqsal halq akwai wasatul halq akwai kuma adnal halq wadda ta'arifi ɗalibin ilimi na tajwidi ka yi ƙoƙari ka san haka ka san wannan abin ka san cewa ruful izahar dukkaninsu daga makogoro ake fitar da su saboda shi zai baka damar ka yi izaharin da kyau mun gane yanhi yanhi yanhi yanhi yanhi kaga ha'un ya fito daga can ne فالأول همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء to ga sunan cikin baiti ɗaya duka ya kawo maka su hamzun faha'un akwai alhamza sai kuma ha'un na'am ina za mu samu izahari na alhamza na'am من آمن نعم عذاب أليم تمينكم ما شاء الله ولهم عذاب أليم من آمن ولكن البر من آمن بالله ولكم عذاب أليم نعم sai fa ha'un ko sai mu ɗauki ha'un على شفا جرف هار فانهار جرف فنها فنها فنها فنها فنها على شفا جرف هار فانهار فانهار به في نار جهنم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه يوه نعم ثم عين كاغا على حمز da alha'u mafitarsu shine nan lokacin da mutum yake so ya gane dama mafita kamar yadda mun yi magana a cikin hidayatul mustafid shine yanda zaka gano mafitar harafi shine ka zo ka da hamzatul wasli idan ka zo da hamzatul wasli kafin wannan harafi da kake so ka gane mafitar shi sai kuma ka ɗaure shi harafin da kake so ka gane mafitar shi ko kuma ka mai shadda mun gane da kyau za a ga cewa nan ɗinka shi yake motsawa na'am sai kuma ainun da ha'un su kuma wannan daga tsakiyar makogoro suke fitowa ain na'am a ba da kirji take fitowa ba sai dai da ƙarfi ne mutum zai fitar da ita kuma sai a ji ta da kirji aisha sai aka samu guluwi sosai sosai ya zama to kuma ta fito daga kirjin ta gangare ta yi ƙasa daga mafitarta shi yasa dama yadda ya kamata ka zamanto bainal ifrat wa tafriq kada ka yi sakaci kuma kada ka wuce gona da iri ai duk waɗanda suka hallaka ta wannan bangaren guda biyu ne imma al ifrat imma at tafriq lokaci wani zaka ji inda yace ih din ba wai wani daga ciki ma zai fitar da shi ihdina siratal mustaqim sai ka ji ya rikice gaba ke da mun gane da kyau wani za ga ainu dinsa in ba da ba sai ka gani wani in ya faɗe ta sai iya suma ma akan ayin wani za ka ji in zai faɗi sadun gabaki ɗaya ma kawai hito ne ne sai ka ji kawai ya ma fita daga alaƙar abin da ya shafi sadun ɗaya mun gane da kyau wani kuma za ka ga wani lokacin ainun in zai faɗe ta ba ta da ƙarfi amma sai ya mata shadda ya a'lamuna ka gan ka ce ya a'lamuna ka ɗan mata shadda ko to irin waɗannan abubuwan ya kamata mu kiyaye su kada mutum ya zamanto ya tafi da su hakanan sakaka sannan kuma kada ya wuce gona da iri sai ya zamanto kana bayyana zalika qawama kuma Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kada ya zamanto ka zamanto mutashaddid ko kuma ka zamanto mutasahil sai ka zamanto bayyana bayyana na'am ainun ina za mu same ta نعم ما شاء الله وما لهم به من علم من علم من علم kada mutum ya ce min il kana cewa min il to ka ka sauka da kan layi mun gane da kyau wama lahum bihi min ilm in يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا نعم سيكما تنوين ما شاء الله شيكا ما دي برمى قليل يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم kafin kaga inna Allah bi kulli shay'in alim ai kaga wala bi kulli alim saboda in kace inna Allah bi kulli shay'in alim sai dai ka ce alima mun gane da kyau ko saboda inna allaha a bi kulli shay'in alimun sai dai a ce kana bi kulli shay'in alima yawwala amma bi kulli shay'in alim aga inna allaha sai ya zama to ism ne na inna mansubun bi fatatin zahira li inna anna laita lakinna la'alka anna aksu malika ne bil amal sai ya zama to bi kulli shay'in jarin wa majrur ne muta'alliq ne da imam mutaqaddim ko mutaakhir mun gane da kyau yawwala inna allaha kana bi kulli shay'in alima ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون يوا سيكما حا حا حا حا حا نعم نعم ai dan ma ya kamata a ce tunda dai aljanna ce ya kamata a ce kun huta ko na'am eh Na'am. Eh shugaba ai kai zaka yi magana. Ba kai baka ce kan shugaba aka zo to amma dai shugaba za a je kai shi sai Allah ya ra. Yanhituna wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin. ينحتون ينحتون وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون الجبال بيوتا هم ga cewa din da tanhitu tanhitu ta zo ta din kisar samudawa ce saboda aikin karfi ne kenan na'am sai mu ga shugaba kuma mu ga kokari na shugaba a mu bari mu ga kokari na baba amarya da ango na'am na'am
aliman halima aliman halima ina kenan mu dai aliman halim dai za mu iya kawo shi amma dai aliman halima dai alimun halim mm. na'am فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم عليم حليم aliman sai dai a ce hakiwa ayar da tiye kafinta mun gane da jego yawwara la tadruna ayyuma aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah inna Allah kana aliman hakima mun gane kin to aliman halima ina za mu samu aliman halima yan uwa ko taya mu ne ma eh eh haliman alima haliman aliman halima eh aliman halima na'am ataya mu neman ta eh to shi ke na'am wallahu ghaniyun halim والله غني حليم ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم وما تنقبها ها؟ آه. كان يا والذين آمنوا في المولات نعم واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر كاي wannan hukumce hukumce na tajwidi din nan in gana karanta qur'ani ganin za ka yi kawai ruwan dare kawai za ka yi ta dako su ne ashi shi ne da ya kamata mura karanta qur'ani nan gaskiya ya unwa na'am muhimmalata ne da ainun da ha'un maraɗiya ne dukkaninsu ain ba ghain ba ha ba kha ba mun gane da kyau ثم غين خاء ثم غين خاء sannan kuma ghainun gajin likafa gajin baki waje mun gane da kyau kha'un sai kuma kha'un ha sabe mai ruwa ko ha karami mai ruwa ko ha sabe kuma ba mai ruwa da sauransu ne ko me ake ce mai da na'am ghain eh gajin baki waje na'am ko gajin likafa na'am na'am Mm. نعم ما شاء الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار نعم ما شاء الله ما شاء الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره زوجا غيره زوجا غيره زوجا غيره نعم ما شاء الله آه، ماء غدقه غدقه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه نعم بارك الله فيكم نعم وما من غائبة ما شاء الله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين سورة النمل كنكو نعم سي حول ما شاء الله ما شاء الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا من خير من خير هو نعم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة نعم نعم ما شاء الله فمن خيف من موص جنفا نعم فمن خاف فمن خاف فمن خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان نعم نعم نعم ina tanwini kuma mala mala yana a kamo daga bakara kawai نعم نعم أول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نعم بارك الله فيك بارك الله فيكم والثاني idghamun bi sittatin atat to wannan ho a rike ho a karatu na gaba insha Allah zan iya cewa mutum ya tashi ya karanta mana su duka eh zai mu diba wata sura ilma daidai ce ya ijjajjaba wanda bata wuce aya 30 ba sai a ce mutum ya karanta ta eh agar makallahu ko kwa na'am dawwala والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت والثاني نبي daga cikin hukunce-hukunce na annunu sakina wa tanwin shine idghamun idghami idan aka ce idgham shine al-idkhal shigar da abu idkhalu shay'i fi shay'i shine ake cewa idghami ko shigar da wani abu cikin wani abu amma wajen malaman tajwidi mai ake nufi da idghami na'am tau mm
حيث يرتفع الإنسان eh ارتفاعة واحدة Masha Allah, wallahi ka yi ƙoƙari sosai ba. Masha Allah. Iltiqa wa harfin sakinin bi mutaharrikin bi haythu yasirani harfan wahidan mushaddadan yartafi'u lisanu inda irtifa'atan wahida. Mun gane da kyau. Wannan shine abin da ake nufi da idghami. Shine harafi ɗaurarre ya haɗu da mai motsi. Kuma sai su manne su zama guda ɗaya. Lokacin da harshe zai faɗe su zai ɗaga ne kawai ɗaga guda ɗaya. mun gane man ya'mal za ku ga waɗansu lokutan in mutum zai idigami yana man ya'mal ba haka ake idigami na wannan ba yawwa ana shigar da gunna ciki bi sittatin atat wato idigami su ma haruffan shi guda shida ne idigami bi sittatin wato bi sittati ahrufin aw fi sittati ahrufin a cikin haruffa guda shida wanda waɗannan haruffan guda shida atat fiyar muluna indahum atat sun zo su fiyar muluna cikin yar muluna wannan yar mulun shine sadan damina su yar muluna suna sassaka kenan ko ya'un ra'un mimun lamun wawun nunun wannan shine sakan damina huruful idgham guda shida na'am qad thabatat indahum wato hakika waɗannan harufa guda shida sun tabbata a wajen malaman tajwidi su ne huruful idgham mun gane da kyau waɗannan harufan guda shida ya'un ra'un mimun lamun wawun nunun su ne huruful idgham a wajen malaman tajwidi lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyannu ulima lakinnaha qismani sai dai cewa su waɗannan harufa na idagami ɗin nan kashi biyu ne ba kashi ɗaya ba ne ismun yudagama fihi bi gunnatin kashin ɗaya ana yi mai idagami yudagama bi gunnatin ma'ana yudagamu bi gunnatin kenan ana yi mai idagami amma ta hanyar shigar da gunna fihi a cikin wannan idagami ɗin biyan mu ulima ulima wato ulima an san wannan aliful idlaq ake ce mata mun gane da kyau akwai aliful idlaq wanda za mu yi ta ganin ta a cikin shi'iri a cikin abiyaci musamman in mutum yana karatun musalawul hadith ka ko kana karanta littafin bai kuniya za ka yi ta ganin aliful idlaq a ciki mun gane da kyau badatu bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanir rahim wa mau'ila wannan shatibiya ko a abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila wannan alifun yutlaq ake ce mata mun gane da kyau dawwara to za mu ga cewa hata shatibiya din zaka yi ta gani alifun yutlaq a ciki shi ma na'am to anan shi ma na alifun yutlaq ne ma'ana ulima biyanmu an san waɗannan huruful idgham allati yudghamu bi gunna aw allati tudghamu bi gunna an san su biyanmu da sakandaminsu na yanmu yanmu ma'ana suna daɗuwa mun gane da kyau ya'un nunun sai kuma mimun wawun wa kulluhum at-tanwina wan nuna adghamu bilaghun bi ghunnatin fil bilaghun natin fil lam wal rali yajmula wa kulluhum وكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام والراء يجملا وكل بينمو أدغم مع غنة وفي اللام وفي الواو والياء دونها خلف تلا حكى الإمام الشاطبي يفعل يتي وكلهم التنوين والنون أدغم bila gunnatin fil lam wal ra li li yajmula ace dukkanin qurra'u gabaki ɗayan su guda bakwai saboda shi dama al qurra'u sab'a ne ko ce to dukkanin qurra'u guda bakwai gabaki ɗayan su at-tanwina wan nuna adamu bila gunnati sun yi idgami ba tare da gunna ba na annunu sakina da at-tanwin a cikin harufa guda biyu fil lam wal ra li yajmula cewa kullum biyan mu adgamu ma'agunnatin wa filwawi wal yadunaha khalafun tala yace to dukkanin su kuma sun yi ijma'i wajen waɗannan harufan guda hudu wa kullum biyan mu adgamu ma'agunnatin ayan mu sun yi idgami tare da shigar da gunna amma cikin wawun da ya khalaf wanda rawi ne na hamza shi kuma ya karanta ba tare da idigami ba tare da idigami ba ba tare da hunna ba mun gane da kyau sai ya zamanto fuskar karanta yanmu ƙura'u dukkaninsu in muka ɗauka ƙura'u guda bakwai dukansu haka suke karantawa ruwatu guda goma sha hudu guda goma sha uku duka haka suke karantawa shi yasa in mutum ya iya tajwidi da kowace riwaya in dai ka iya tajwidi da kyau to in zaka shiga qira'ata abun ba zai baka wahala ba kaga cikin qurra'u din nan cikin alqurra'u sab'a ba wanda zaka ji cikin riwayansa ka canza wani tajwidi sai shi sai wannan qira'an hamza riwayan khalaf lokacin da kaje karatu za ga gurin da zaka yi idghami naqis na wawun da ya'un shi za ka yi daga kamil niwal da sauransu mun gane da kyau shi ne ya ce lakin na har ismani ismin yi da gama fihi bi gunnatin biyan mu ulima shi kenan sai a kawo mana misalansu sai mu kwana a kansu a gaba sai mu tashi daga illa idza kana bi kilmatin na'am na'am Na'am, a sake karanta mana. A karanta da Qur'ani. Da ba wai da misali. Na'am. Iman dan huta ku. Na'am. A a ba ka aje karanta. Na'am. Na'am. Na'am, a karanta mu. Na'am. A sai kun ga yawwara mana. Na'am, a kama jiki. Yanzu wannan gamin kuma duk wanda zai karanta shi zai karanta a kayan shi. baya yi ba kuna cin kuna abu yau ku da makamin ne in sayan da zan yi daga abu na na na bayan ajiyar ba ikhfa'i na fa'un ya sha bamo da sauran ikhfa'a kullan yanfa'akum al-firar yanfa yanfa yanfa yanfa na'am barakallahu fikum na'am a karanta mu na'am eh eh saboda sai an yi ishara kamar za a faɗi fa'ul ba me sauraron ka yana kallon ikhfa'i ɗinka ya san cewa fa'ul da ka faɗa a gaba mun gane da kyau koda bai karatu ba bai san gurin ba ya san wannan yanda ka ɗana bakin nan naka fa'ul ce za ta fito eh ita ce ake wannan ba ai kala-kala ne akwai kuma ikhfa'i na huruful isti'la irin qafun irin sadun su kuma ana dan kumbura su min qabl in aka ce min min ba za ka ji ba an ce min ta ba za ka faɗa kana kana ji an ce min min ta to yayi kuskure wanda ya faɗa din in gane da kyau saboda harafin da zaka faɗa a gaba wajen ikhfa'in shi zai baka sifar ikhfa'in da zaka na'am نعم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا نعم سأكمل مثالنا نعم إيه a yawon muna da kwai muna da kwai muna da kwai tanwini sannan kuma muna da kuma yinta cikin cikin wannan ko na'am na? mu malik yari ya yi kai fitar na a karanta ta ai na ce wannan gamu kwashe da ya karanta kashi kama jiki da na
ومن يعمل مثقال ذرة
a to ai duka in sharrin aka ce min kala da ratin sharrin yawa eh din da yawa na ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره a ne ba شرا يره masha Allah na'am na'am Imam Malik ya ce wa to maganin aqida kenan eh mana a karanta shi da kyau a tashi a zauna a karanta shi eh mana sai an daga murya saboda banci sababa busaji بسم الله الرحمن
Mm.
الرحيم قل لن قل لن يصيبنا نعم نعم بارك الله فيك Mm. بارك الله فيك انا يا فتى اقربك الله ثورا كي تهودوك نعم نعم kudi ba kodi yawa na wa man yaqanut kawai ku karanta wa man yaqanut ku buga fuska ku karanta ta ina gani ai za ta faɗo yawon ko na'am Allah kala albarka insha Allah kai malam Muhammad da yana jage yana zuwa wannan سوف يعلم وسوف يعلمون من يأتيه ya عذاب dai fasaufa ya dai fasaufa وسوف يعلمون من يأتي من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب
na'am wa sawfa ya'lamuna sai da ce hina yarawna al'azaba na'am na'am na'am na'am Ka- to ya kamata mu je- mu je nunu mu je nunu mu je nunu mu je nunu sai aka yi ni wannan din qura'u din yau sun sun kibine sun kidime wannan haka yau mana shugaba in aka zo kanku ai wata za sa ci Eh, za su shi aka zo kan shugaba shi ma wata za sa ci mishi daban na'am إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء to kuma yanzu sai an bude kafa nunun nunun za a shiga na'am na'am ikhfa'i a a- a- idghami na nunun sakina ko kuma tanwini na'am abaku ba mal ismail al ismail hali ya dana na'am amma da shugaba baku ba kai wala shugaba ya dora hula aka wanda na'am na'am to ina ga mal abdullahi ya bada kai mal ahmad bismillah akram gata malam bismillah na'am eh dai ka da kyau na'am na'am eh eh mumun ba eh kwarai na'am muda ko a karanta muda na'am na'am barakallahu fiku na'am eh eh mala ahmad babbar shi ne don kuke koka ne na na masha Allah wujuhun yawma'idhin nadira ila rabbiha nadira na'am na'am Mm.
إن
وجوه يومئذ ناعمة مم. وجوه يومئذ ناعمة نعم بارك الله فيكم مالا مالا يوسف كان كان ميم ذات تاش ميم نعم نعم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم to mimun mimma irin wannan za a diba mana ko irin imma da sauransu yawwa nawa yayi gwagwarmaya na bismillah na'am eh ba raɗa ba za ka wa malam musu ne jara maka eh mana bismillah malam ko ina ga ya cikin wata tattalin na'am eh ai ba mu je bakan shi ko ba mu je bakan ikhfa'i ne wannan ikhfa'i ne wannan min da wannan min da ikhfa'i ne za mu tara shi insha Allah na'am ha min ai ban je ba karshen min ma in mahin kwarin alam nakhluqun ألم نخلقكم من ماء مهين نعم مالا مانو مالا مانو بسم الله ايه ايه بسم الله to ai wawun wawun za a yi to tunda ka ka wannan na malam musin da qur'ani ho ina ga yau dama ƙur'ani ya ɗauko hutu da ci na'am na'am babai bura eh ai ba mai walikin ba a kawo aya ɗaya nan mana ai ni ne ni ne kuce wanda ya kuje yi mun kuce min wala in ji ne eh kafin ayal wai kafin eh na'am wallazi rukun baga khabar da ma to ai kafinta ne kafin ayan ne nan lahun wa ake batun ko ka yi da tajwidi
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال barakallahu fi na'am ta zo kan shugaba ɗan mana khitamuhu misk na'am na'am eh kowanne inda idigami ne amma kama na idigami malam shugaba ko an bar muku kafala abu da a kawo idigami kawai eh kada a takura wa malam shugaba tunda a SJ ko a jami'a ai shi dama ba da karatu aka san shi ba da hidiman ga al'umma aka san shi na'am na'am Eh, na'am na'am na'am haba malam mai nigeria da ta yi yawon na'am to ko yanzu ina ga malam shugaba in dai bukata ba sai dai mu ce ku karanta mu izin guda to izin guda kawai za ku karanta na gata mala an kuma kanku yaya an samu ko ba samu ba eh na agar maka labu ku bada ba kuma go na mana ismaila shi ma bai bada ba ko eh na na من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من و من ماء guda biyu muke da anan kenan muna da nawawun dan min na إن المتقين في جنات ونهر ya sha Allah innal na na fasaluhum bi qawlin masha Allah masha Allah wanda da aka yi ruwa na'am alhamdulillah to alhamdulillah Eh, barakallahu fiku